بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوات مسلمتي watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da goma ga watan goma a gregorian calendar a 2023 wannan shine kasar ɗinmu na 95 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabun sahau ko kuma babin sahau babin rafkanuwa da kuma sujudar rafkanuwa a mun yi bayanai kusan sati uku muna koro bayanai dangane da matsala ta rafkanuwa da kuma yadda al'amuranta suke ga baki ɗaya kuma kusan a cikin sati uku nan abin dai da mutum ya mai da hankali wato zai fahimci cewa matsalar ba wata mai wahala ba ce kawai fomuloli ne za ka rike in ka rike su to shikenan ka gama da matsalar sujudar rafkanwa inda za a yi kabili ka sai inda za a yi kabili inda za a yi ba'adi ka sai inda za a ainihin wato yi ba'adi to shine yau malam zai faɗa mana hukumu sujudu sahau wato hukuncin sujudar rafkanwa me ya hukuncin sujudar rafkanwa shin wajibi ne ko mustahabbi ne ko kuma mandubi ne ko ma makaruhi ne ko sunna ce ko kuma menene malam ya ce sujudu sahau wajibu ita sujjadar rafkanuwa wajibi ce in dai abin sujjada ya faru to wajibi ne a ainihin wato yi wannan sujjada din ba daidai ba ne a tsallake abin ba tare da an yi mai ba ba tare da an yi sujjadar ba sai dai kawai kamar yadda muka faɗa akwai abin da wasu na ganin yana da kyau a yi mar sujuda amma ko ba ya an masa ba ko kuma abin da wasu na ganin ba za a yi ba amma kuma za a yi an gane ku ya ce li'amrihi sallallahu alaihi wasallama bihi saboda annabi ya yi umarni da a yi sujjadar rafkanuwa kama fil ahadithi sabiqa kamar yadda ya gabata a hadisan da muka gabatar a baya a walimuwazabatihi alaihi kuma saboda dogewar annabi da jajircewarsa a kai kusan duk hadisan da suka nuna annabi ya samu mas'ala ta rafkanwa a sallah to ana samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato yi sujuda na fata an gane hine wa limuwazabatihi alaihi kullama nasiya duk lokacin da aka samu annabi yayi mantuwa ko yayi rafkanwa a sallah to bai wucewa sai yayi wannan sujjada wani lokaci ma idan bai tuna ba har aka tunatar da shi ko aka an karar da shi to annabi bai bari wannan abin ya wuce sai yayi wannan sujjada ina fata an gane malam ya ce walam yi bihi marratan wahida annabi bai taba bari ko watsar da sujjadar rafkanuwa ba ko da sau daya ina fata an gane ko sau daya in dai abin sujjadar rafkanuwa ya faru to annabi yakan yi wannan to wannan shine hukuncin sujjada ta ainihin wato rafkanuwa ko mantuwa ko kuma sahawa a sallah sai malam ya ce mahallu to a ina ake sujjadar rafkanuwa tare da cewa mun yi bayani a gurin kabili ga kabili za a yi idan ba a diga ba a za a yi to amma akwai bukatar kuma a ƙara gane muhallin yin wannan sujjadar malam ya ce azharul aqwali mafi bayyanar maganganun malaman fiqihu da malaman hadisi alfarqu baina ziyadati wan naqs shine bambance tsakanin abin da yake ƙari ne da kuma abin da yake rage ne wannan shine mafi yawancin abin da malamai suka fi tattaunawa a kan sujjadar rafkanuwa ɓangaren ragi a yi kaza ɓangaren ƙari a yi menene a yi kaza na fata an fahimta an gane ɓangaren ragi a yi sujjadar menene ƙabili ko ɓangaren ƙari kuma a yi menene ba'adi sai malam ya ce wa baina shakki ma'a taharri da kuma yin ƙoƙarin sujjada da bambance shakka tare da gano meye matsala shakka guda biyu ne a sallah akwai shakkar da kana yin ta amma ka gano menene matsalar da ta faru akwai kuma shakkar da ka yi ta amma baka san me ya faru ba na fata an gane shine yace wa baina shakki ma'a taharri da kuma tsakanin shakka tare da gano menene matsalar da kuma me ya faru washak ma'al bina'i alal yaƙi da kuma shakka akan gini bisa ga yaƙini waccan shakkar ka gano inda matsalar take wannan shakkar baka gano inda matsalar take ba don haka sai kai albina'u alal yaƙini shine malamai suka ce sai ka ɗauki mafi ƙaranci ba za ka ɗauki cewa mafi yawanci ba idan a raka'ar farko ne kake tunanin kayi rafkanuwa sai ka ɗauka to yanzu a raka'a ta biyu kake ina fata an gane in a raka'a ta uku ne sai ka ƙara ɗaya sai ka ce yanzu hudu ne na fata an gane in raka'a biyar ne sai ka ƙara ɗaya sai ta zama nawa kenan shida sai malamai suka ce idan da uku hudun ne sai ka ƙara ɗaya misali ko kai wannan sujjada a madadin wannan to ta zamanto wato ta warkar ma da matsalar da ta faru da kai a sallah in kuma ya zama ka ƙara sai ya zama ka cika asalin abin da ake bukata na rakawo'i sai suka ce kana targhimal lishaitani wannan kuma ka turbuda hancin shaidan ne a ina a ƙasa jama'a kun gane maganar da ke ku sai malam ya ce fa inna hadha ma ma fihi min al isti'mal an nusus kulliha yace domin wannan tare da abin da ke cikinsa ne na amfani da nasoshin gabaki daya yadda za a yi amfani da nasoshin gaba daya fihi alfarqu alma'qul shine cikin sa akwai bambancewa wanda hankali zai iya dauka wanda za a iya fahimta malam yace wa zalika annahu idza kana fi naqsin yadda magana take shine idan ya zamanto wani bangare ne na ragi ka tarki tashahhudil awwal kamar a ce mutum ya bar tahiyar farko bai yi ta ba ihtajati salatu ila jabrin wa jabruha yakunu qabla salami to sallar za ta buƙaci aljabru wato mai da gurbi wanda zai cike wannan abin da aka rasa ya ce wa jabruha mayar da gurbi da kuma ɗora abin da aka rasa ɗin ya kunu ƙablar salami zai faru ne kafin a yi menene a yi sallama ƙabli kenan ko idan ya zama ɓangaren menene ɓangaren ragi ne ya ce litattun mabihi salatu saboda sallar ta cika idan aka yi wannan wato abinan sujjada din fa inna salama huwa tahalilun min as-sala domin ai ita sallama a warwarwa ne da kuma fita daga sallah daga ka sallame ai kaga ka gama fita daga sallah to shi yasa in ka tabbatar an samu ƙari to shikenan sai kai sujjadar kafin kai abin nan rage kai sori kafin ka fita sai kai sujjadar qabli ina fata an fahimta sai ce domin in ka riga ka sallame to ai ka riga ka fita kuma daga sallar da haka duk abin da zai biyo baya yanzu ba a cikin sallar yake ba amma tun da yanzu ka gano an samu rage to kafin ka fita a cikin sallar za ka yi wannan sujjada guda biyu ina fatan an fahimci magana malam ya ƙara cewa wa idza kana min ziyadati idan kuma bangaren ƙari ne an gane ka raka'atin kamar a ce mutum ya ƙara raka'a ɗaya lam yajma fi salati baina ziyadata ne to kaga anan ai ba zai ba zai hada ƙari guda biyu a mai ba a sallah ɗaya ba me yake nufi da wannan idan misali ƙari ne kuma sai kai sujjada kafin ka sallame to yanzu ƙari ya zama guda nawa guda biyu ban gane ko kun fahimta ba to shine yace lam yajma baina ziyadataini fi salah ba zai hada tsakari guda biyu a cikin sallah ba ina fata kun fahimci magana bal ya kunu sujudu ba'da salami bala yace a nan sujjada za ta zamanto bayan an yi ne bayan an yi sallama domin in madalla saboda menene ƙari aka samu so kaga in kai sujjadar kafin sallama to yanzu ƙarin ya zama guda nawa guda biyu an gane wannan shine hikimar da ta sa ya zama ƙari ana yin sujjadar sa ne bayan sallama rigi kuma ana yin sujjadarsa ne kafin sallama saboda in kai sujjadar kafin sallama to kamar ka mayar da gurbin abin da ka rage kun gane magana da kyau ko shi kuma ƙari in kai sujjada bayan sallama to kamar ka rage abin da ka ƙara ne ban gane ko kun fahimta ba to shine malam yace ba zai yiwu kai samu ƙari guda biyu a cikin sallah ba don haka za ka yi wannan sujjadar ne a bayan sallama yace li'annahu a irghamul lishaitani bi manzilati salatin mustaqilla jabaraha jabara biha naqasu salatihi yace domin li'annahu domin hakan irghamun ne li shaitan wato turbuda hancin shaitan ne a ƙasa bi manzilati bi manzilati salatin mustaqilla za ta zamanto wata sallah ne ta musamman tunda yanzu ƙari aka yi sai ka wato bayan ka sallame sai kai sujjadar to sai ta zama kamar wata sallah ce mustaqilla ina fata an fahimta jabaraha jabara biha naqasu salatihi wanda ya dora ko wanda ya ɗora abin da ya rage a cikin sallah wanda ya ɗora abin da ya rage a cikin ainihin wato sallah yace fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala sajadatayn ka raka'ati domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya sujjada guda biyu kamar menene kamar raka'a ne su ma haka idan ka yi su bayan sallama to sai ya zama kamar ka mai da gurbin abin da ka rasa ina fata an gane sai malam ya ƙara cewa abin da yasa nake ta tafiya saboda duk bayanai mun riga mun gama su duk bayanai mun riga mun gama su wanda yake buƙatar ƙarin bayani ko tuna abubuwan da muka sai ya buka susuwa dan ba za mu zo kullun sati kuma sai an ta maimaita ma abubuwa ba an gane magana da ke ku saboda mun gama duk jawabai kusan sati uku wannan hine kusan na hudu malam yace wa kazalika idza shakka to haka nan kuma idan mutum yayi shakka wa taharra kuma sai ya gano inda matsalar take fa innahu atamma salatahu to zai cika sallarsa ya cika sallarsa wa inna masajadatani litargimi shaytani kawai zai yi wannan sujjadar ne dan ya turbuda shi hancin shaydan a ƙasa fa yakunu ba'da salami to anan zai yi sujjadar ne bayan menene bayan sallama tunda ai ya riga ya gano abin da ya rasa kuma ya mai da gurbin shi kun gane magana to kaga a nan zai bari ne idan ya sallame sai ya mai sai ya ba'adi Allah ya shirya da mu malam ya ci gaba da cewa wa kadhalika idza sallama to haka nan kuma idan mutum ya riga ya sallame wa qad baqiya alaihi ba'du salatihi amma kuma ya sallame akwai sauran abin da bai kawo ba a sallah thumma akmalaha sannan daga baya sai ya cika wannan abun faƙad a tammaha to ai ya riga ya cika menene sallar ina fata an gane ya riga ya sallame amma daga baya kuma sai ya tuna bayan ya sallame din akwai abin da bai kawo a sallar ba misali a ce ya rage raka'a kuma daga baya sai tashi sai ya kawo menene raka'ar ba ana yin haka ba yauwa cewa mutum ya manta raka'a kuma sai ya kawo ta ina fata an gane yace to kaga ya riga ya cika menene sallarsa sai ce wassalamu minha ziyadatun to kaga sallama a wannan gurin za ta zama tamkar menene tamkar ƙari ban gane ko kun fahimci mai yake nufi a nan ba eh wassalamu minha ziyada sallama za ta zama tamkar menene ƙari sai ce wasjudu fi zalika ba'da salami to anan tunda sallamarsa ta zamanto tamkar ƙari ne don ya kawo abin da da ya rasa a sallar kaga sallamarsa ta zamanto tamkar ƙari ne a me a sallar to wasu dudu fi zalika ba'da salami anan zaka za su dudu za su zamanto bayan menene bayan sallama tun da ya sallama guda biyu jazakumullahu khaira kun ga sallamar ɗayar ta zama menene kenan ƙari bayan ya sallama ne tuna akwai abin da bai kawo ba ya zo kuma abin da ya kawo ya sake sallama ya sake sallama wannan sallama ya sa dole sai ya yi ba abin sai ya yi ba'adi kun gane magana ya ce li annahu irgamun li shaitani domin wannan zai zama shi ma wato turbuɗa hancin shaitan ne a ƙar sai malam ya ƙara cewa yanzu wannan malam yana gaya mana muhallin sujjadodin nan ne da ake yi mun gama magana akan inda ake kabil da inda ake ba'adi amma me ke jawowa a yi waɗannan sujjada shi ne malam yake bayani yanzu daki daki dalla dalla malam ya ƙara cewa wa amma idza shakka amma idan mutum ya yi shakka a cikin sallah walam ya tabayyan lahu rajihu amma bai gano ina ne rinjayen magana shakka shi ba ya yi ya gane lalle shakka kan ta faru to amma kuma ya kasa gane menene ya faru ina jin ban manta ba a ƙarshen maganganun da ne satin da ya wuce mun kawo wannan magana mun yi ta cewa shakka fi salati ya yi shakka a cikin sallah lakin la yadri a naƙasa amzada sai dai bai sani ba ƙari ya ko menene ko ragi sai muka ce wannan sujada zai yi la yadri a naƙasa amzad to shine malam yake cewa wa kadhalika haka nan idan shakka idan ya shakka wa lam yatabayyan lahu rajihu amma rinjayayyar magana bata rinjayu gare shi ba bai gano ina matsalar ta faru ba an gane fa huna imma an yakuna salla arba'an to anan abin dai da zai faru shine ko dai ya zama ya sallaci hudunsa cuf shedan ne yazo ya jefa mar shakka ya rikita mar sallah ko aw khamsan ko kuma ya zama ma biyar ya sallata kaga ya ƙara ɗaya kenan ko ya ce fa in kana sallah hamsan idan har ya tabbata biyar ya sallata fassajadatani yashfa'ani lahu salatan to wannan sallar da ya raka'o'i ko wannan sujjadar da ya guda biyu sun zama man so masa ya sun shafa'anta masa sallarsa ma'ana sallarsa ta zamanto biyu biyu biyu kenan ina fata kun fahimci magana maimakon su bar su bayyana a matsayin wutiri a matsayin guda biyar ina fata kun ka fahimci magana to tun da biyar ne yanzu kuma yayi sujjada guda nawa guda biyu to sun dawo kamar guda shida to waɗannan guda biyun sai su zama jefaffu waɗancan su ne tabbatattu ban gane ko kun gane ba an gane magana da kyau ko yawwa yashfa ana da hu salatu li yakuna ka annahu qad salla sittan la khamsan sai ya zamanto kamar ya sallaci shida ne ala maimakon menene biyar to wa hadha innama ya kunu qabla salam to a nan sujjadar za ta zama to a bayan menene bayan sallama shine maganar da malamin su yanzu ya faɗa cewa shakka fi salati lakin lam yadri ana ƙasa amzada yayi shakka a cikin sallah amma bai sani ba ya rage ne ko ya ƙara to kawai sai sujjada qabla salam in ya tabbata yayi sujjadar abin nan sujjadar akan raka'o'i guda biyar sun zama an yi wa shaidan gurzar hanci da waɗannan sujjada guda biyu in kuma ya ƙara ɗaya ne suka zama shida ina fata kun fahimci magana wannan sujjada sai ta mai da ita shida to shikenan yanzu wannan ya zamanto tashfi'i ne li salatihi maimakon ta zama shida abin da maimakon ta zama biyar ya zama ga wutiri sai ta zama shida sai ya zama wannan biyun an jefar da su ko su zama wani nau'i na nafila ina fata an fahimci magana ko kuma wani nau'i na abu na lada amma sujjada ta zama maganin wannan matsalar da ta faru da shi na fata dai ana dan fahimta daidai gobe Allah shiryar da mu to wannan shine abin da malam ya abin nan so sai ga maganganu guda biyu kafin mu fita daga wannan babi sai malam ya sake cewa wa hadha alqawl alladhi nasarnahu waɗannan maganganu da kaji mun koro su huwa alladhi yusta'malu fihi jami'ul ahadith wa a cikin waɗannan maganganun su ne in ka haɗe waɗannan maganganun to a cikin su ne za a yi amfani da dukkanin hadisan da suka zo a kan rafkanuwa jama'a in kai in ka tsayu a kan waɗannan abubuwan da muka ambata to ka yi mu'amala da duk hadisan da annabi ko ya faru da shi ko ya faɗa ko ya aikata da gaɓoɓinsa a sallah to ka mu'amalanci duk gaba ɗayan hadisan da wanda suka ce ai kabili da wanda suka ce ai ba'adi da wanda suka ce a gurin kabili ga yadda za a yi a gurin ba'adi ga yadda za a yi a gurin abin nan ga yadda za a yi to in ka tsaya kan waɗannan abubuwan da muka ambata malam ya ce ka mu'amalanci gaba ɗaya hadisan da suka zo akan maganar rafkanwa an gane ko don haka yake cewa la yutraku minha hadithun ma istima'al qiyas sahihi fi fiha ba a bar wani hadisi a cikin waɗannan hadisai ba tare da yin amfani da ƙiyasi wanda yake ingantacce a cikin maganganun la yarid fihi nassun wanda nassi bai zo akan wannan wannan ba yace wa ilhaqu ma laysa bi mansusin ka kuma shigar da abin da yake ba nassi bane ina fata an fahimta bima yushbihuhu minan nususi ka hada shi da abin da yake kama da shi daga cikin nassoshi wato abin da malam yake nufi da wannan magana idan kai aiki da waɗannan hadisan gaba ɗaya to hatta maganganun da ba hadisai ne suka zo suka hukunta su ba fatawoyi ne na malamai suka ce a yi haka to duk ka game su baki daya domin ai in ba ku manta ba na faɗa muku akwai malaman da suke ganin wani gurin da aka ce ai su da kabulu su kuma ba a suke ganin ai akwai gurin da wasu inda ake aka ce ai ba a su kuma kabulu suke ganin ai akwai wanda suke ganin wani gurin da aka ce ba sujada ma sun ce dole sai an yi sujada to malam yace in kai amfani da wannan hadisan ai wannan tsarin da muka ambata ma da waɗannan bayanan da hadisan da maganganun fatoyin malaman duk ka game su baki ɗaya ka yi aiki da su inda an kiyaye wannan in dai- muhallan, madalla in dai ka ai ka kiyaye waɗannan muhallan tunda dama ya ce mahalluhu ina ake waɗannan sujurorin to in ka kula da wannan duk ka mu'amalanci waɗannan abubuwan jama'a an fahimci maganar da ke ko sai magana ta ƙarshe malam yace sujudu sahawi a litarki shay'in min sunani to in ba ku manta ba yawanci sujjada ana yin ta ne idan an bar abin da yake wajibi ne ko dai raka'a ai kaga raka'a wajibi ne ko ruku'u in ka bar ruku'u ai ka bar wajibi a cikin sallah ko ko tahiyar farko in ka bar tahiya ai ka bar wajibi to akwai matsala dangane da idan ka bar sunna wanda daga baya in ba ku manta ba na kawo muku abubuwa guda takwas a nan na ce malamai sun ce in sun faru ana musu zira kuma ga yadda ake yi har ma muka ce idan ɗaya ne ba a masa amma idan sun kai biyu ko suka haura ko kuma aka haɗa tsakanin sunna ɗaya daban da sunna ɗaya daban sai suka zama biyu to za a yi musu menene in ban manta ba na muku wannan jawaban dalla dalla to ga wata magana wanda tana da kama da waccar amma tana dan bambanci amma ba matsala saboda hadisin da ya zo yi magana akan matsalar malamai suna ganin bai gama tabbata ingantacce ba shi yasa ba zai zamanto ai hujja da shi a wannan babun ba jama'a kun fahimci magana malam yace sujudu sahawi li tarki shay'in min sunani yin sujudar rafkanwa idan mutum ya bar wani abu daga cikin sunnoni sai yace man taraka sunnatan nasiyan sajada li sahawi wanda ya bar sunna a halin ya manta to zai sujjadar rafkanuwa na fata an gane wannan babu da matsala akan haka inda matsalar take sai ce li qaulihi sallallahu alaihi wasallama li kulli sahawin sajadatani duk rafkanuwar da kai ya ka mata sujjada guda nawa guda biyu to amma ai da ku muka tattauna a nan akan cewa in dai abin da ya kamanta din cikin sunnoni ne to sai ya zama sama da guda ɗaya ko biyu ko sama to amma wannan hadisin sai zo ya nuna cewa duk wata rafkanuwa ma'ana ɗaya ko biyu sunna ko wajibi sai kayi menene to wannan shine inda iskalin yake na yawwa ya zo a sake ba kaidi su kuma malaman fikihu sun sun kayyade to a in farilla ne ko kwaya ɗaya aka manta za a mata sujjada amma in sunna ne sai sun kai biyu ko sun haura to amma shi wannan s- hadisin yadda ya zo ya zo ne akan in dai kai rafkanuwa sai bai bai- bambance ba sunna ce ko kuma menene a farilla to za ka yi sujjada to waɗanda suka inganta wannan hadisin sai suka ce a ƙarƙashin wannan ko sunna ɗaya ka manta sai ka mata menene sujjada in ba ku manta ba su ko malaman fiqh cewa suka yi idan ka manta sunna guda ɗaya he kai mar- he kai mata sujada sallah kama ta ɓaci wa in sajada laha batala salatu ta in ka kuskura kaiwa kabbara in dai ba ta harama ba kabbaran tafiya ruku'u ko kabbara ba ruku'un ba fa ku gane kabbaran tafiya ruku'u sai ka manta ba kai ba ko kabbarar ɗagowa sai ka manta ba kai ba ina fata an gane guda ɗaya sai ka mata sujjada to sallah ka ta ɓaci haka wasu malaman fiqh suka ce me hujjarsu saboda sun ce in abu sunna ne in bai kai biyu ba ba amar menene sujjada amma waɗanda suka ce za a yi to wannan shine hadisin da suka dogara da shi cewa ko sunna ɗaya ka bari sai ka mata menene sujjada suka ce ga hadisi nan annabi ya ce li kulli sahawin sajadatani duk wata rafkanuwa da kai to za ka yi sujjada guda biyu to a nan magana mafi inganci da malamai suka tattauna wannan hadisin bai inganta ba don haka kaga za a koma kan amma ba ina so ku gane wannan magana inganta hadisin nan akwai hatta kansa ingancin hadisin akwai sabani ko wanda suke ganin cewa hadisin ya inganta don haka za a yi aiki da shi to a karkashin wa- maganan wanda suka inganta don haka ko sujada ɗaya ka manta sai kayi menene sai kayi sujada amma wanda suka tafi akan hadisin bai inganta ba to suna nan akan waccar magana ta malaman fiqihu wanda shi kansa malam ya kawo ta a can baya cewa sujjada sai ta abin nan sunna he sun zama guda nawa guda biyu sannan za a yi musu menene sujjada wallahu ta'ala a'lam wal ilmu lillah Allah ka kara mana ilimi mai albarka so dan haka suka ce wannan shine wa huwa sunnatun kuma ita sujjadar a nan gurin tunda akan sunna ne ita ma sujjadar kanta menene sunna ne ina fata an gane la yakunu wajiban ba wajibi bace li Allah yazidal far'u ala aslihi saboda ko yuzidal far'u ala aslihi saboda kar a ƙara reshe akan asali domin in aka ce sujjadar sun farilla ce to an ƙara wani abu wanda babu shi a ciki ina fata kun gane sai suka ce to sunna ce ita tunda abin da aka manta sunna ne to ita ma sujjadar sunna ce sai suka ce saboda kar a ƙara reshe akan asali kar a zo da abin da ba haka yake ba kuma a ce haka yake Allah ya ganar da mu ya kuma shirye da mu ga baki daya amin amin so jama'a yau mun zo ƙarshen babin da ke magana akan rafkanwa da kuma wato yadda ake sujjadodinsa muna addu'a duk abin da muka faɗa daidai a cikin wannan babi Allah ka tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko karancin fahimta ko karancin ilimi ko karancin bincike da ni da ku Allah ya fe mana ko muna addu'a duk wanda ya ji inda kuskuren mu yake in muna da rai kuma muna nan da Allah ya mana tambihi za mu zo mu gyara in kuma aka ji yayi daidai to a mana addu'a da fatan alheri Allah ya datar da mu salatul jama'at wa alaikumus salam na'am eh eh a cikin ahalari wa man tadhakkarahu ba'da eh mm mm eh haka haka ne haka ne eh eh eh haka eh mm eh zai kawo wata bayanta sannan sai ya sake yin sujjada ita wannan raka'an zai jefar da ita sai ya kawo wata a madadinta in ya sallame kuma sai ya menene eh to ai duk kusan magana ɗaya ce eh eh shine abin da nace maka nace dama su malamai suna da saɓani akan matsalar gurin da ake sujjadar ƙabli da gurin da ake sujjadar ba'adi akwai waɗanda suke ganin gurin da ake ƙabli ba'adi ake yi eh eh
idan kamanta ruku ko sujjada ko sujjada to za ka jefar da da wannan raka'ar gaba daya eh na gane dai na fahimta nan kuma a bayaninka Mm.
shine idan aka manta sujjada ko ruku eh za a yi ah, za a yi su- za a yi za a yi ko ka ko ba a yi misali haka ma'ana a yi sujjada Eh.
shi ko wancan ce za a jefar da raka to amma ai mun ce sai ka kawo madadin abin da ka manta tukunna eh
shine bayanin za ka kawo abin da ka manta tukunna sannan sai kai sujjada kuma shine bayanin
misali kana raka'a biyu shi shi mai ahalari cewa ya a jefar da ita su kuma malamai a nan based on waɗannan hadisan suka kawo abu su- shi ne ai taharri din wato ka gano mai kamanta kuma ka kawo shi to a nan ne kuma sai kai menene sai kai sujjada bayan an rama abin da aka bayan ka rama abin da ka abin da ka manta eh ba bambanci tsakanin su eh Allah ya shirye da mu a ya fahimta ko ko baka fahimta ba karama kallah ka fahimci magana masha Allah to jazakumullahu khaira salatul jama'ati sallar jam'i jama'a hukumuha me hukuncin sallar jam'i malam yace salatul jama'ati fardun fardu kuma fardu aini sallar jam'i farilla ce ta ainihi kamar yadda malaman zaure suke fassara fardu ainihi ce farilla ta ainihi amma asalin fardu ainin ana nufin farillar da ta ratayu akan kowa fardu kifaya kuma farillar da wasu za su iya ɗauke wa wasu to amma saboda ai maka yaran da za ka gane da wuri to malaman zaure sai su ce fardu ainin farilla ta ainihi wato akwai abin da ba farillar ainihi ba ne kenan Allah ji kan malaman zaure eh ya haɗa mu da su a aljanna alar rijali wannan farillar akan mazaje an gane ko to he bai kawo mata ba kawai da ya ce alar rijali sai ya ja baki sai ya shiru sai ya wuce sai ya ce illa min uzuri sai fa idan akwai uzuri to shin mata sallar jam'i ba wajibi bane a kansu bari mu tsaya a nan mu tattake kafin mu yi gaba ya ce alar rijali kaga tun da ya ce alar rijali wato laisa fardan alal nisa'i kenan ba farilla bace akan mata da haka mata suna iya yin sallah a cikin gidajensu amma kuma akwai hadisai da suka nuna kan cewa in suka bukaci su zo masallaci to ba za a hana su ba balma idan ka hana su ka saba wa Allah da manzon shi amma mace cikin ɗakinta ƙuryar ɗakinta shine masallacinta kawai abin da za ta yi ta tabbatar da lokaci ya shiga sannan ta tashi ta yi menene ta yi sallah an gane maganar da kyau ku amma in ta buƙaci za ta zo masallaci ta zo ta yi sallah ta bi liman sallah to kai mijinta wajibi ne kai haƙuri ka batta a an samu ruwayoyi da suka nuna da mata suna zuwa sallah ta jam'i amma daga baya wasu sahabbai daga wasu kalifofi musamman irin su sayyidina Umar da wasu daga cikin sahabbai suka hana su zuwa me dalili saboda matsaloli da aka yi ta samu na hayaniya da bankaura a cikin al'amarinsu amma ina so kusan cewa duk waɗannan matsalolin da suka faru da sayyidina Umar da sauran sahabbai waɗanda suka yi ta taka mata birki wajen zuwa masallaci su yi jam'i baya tashin wannan matsalar daga cewa idan sun bukaci su zo za a hana su ban gane ko kun fahimce ni ba baya tashin matsalar daga wannan daga wannan babu da haka ba a hana mata in suka bukaci za su zo ba a hana su amma in ba su bukaci za su zuwa ba za su yi sallah a gida to wannan shine musu abin da musulunci ya nuna malam yace illa min uzri sai fa idan akwai menene uzuri to tambaya anan daga cikin uzurruka wannan uzuri ne shari'a ta yadda mutum zai iya kin zuwa sallar jam'i a ciki na farko akwai rashin lafiya kuma rashin lafiyar da ya kai ba za a iya fitowa ba don akwai rashin lafiyar da kusan langwabewa wani lokaci ake yi ko yawwa ya zama ya kai rashin lafiyar da ba zai hana ba da ba zai iya bari mutum ya fito ba na biyu akwai menene yawwa haka idan aka fara cin abinci idza quddimal asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-isha'a ko na uku akwai eh bacci yawwa man nama an salati aw nasiyaha na fata an fahimta annabi ya ce wanda ya bacci lokacin sallah ko kuma ya manta lokacin yayi amma ya manta fal yusalliha idza zakaraha annabi ya ce sallace ta idan ya tuna la kafara ta laha illa zalika ba ta da wani kafara in ba wannan ba ko me kuka ce na ruwan sama yawa shi ma ruwan sama idan ya zo annabi cewa ma ya a ce ala sallu fi rihaliku kowa ma ya salla a gidan shi Allah dan aka umarta ya ce sallu fi rihaliku mun karanta wannan babun a baya in ba ku manta ba mun ji hudu sai mai suma ko gushewar hankali idan mutum hankalinsa ya bushe ko ya suma har lokacin sallah ya fita bai yi sallah ba ba shi da laifi yana da uzuri haka kuma na biyar kenan sai na shida me tsoro alkhauf kamar a ce ana cikin wani firgici duk da cewa shi ma ba a hana yin sallah a jam'i ba ko da ana cikin tsoro to amma kuma akwai sigar yadda za a yi sallah za mu zo nan gaba akwai babin salatul khawfi sallar tsoro yaya ake yin ta za mu ji sigar yadda ake akwai na inda ake me wanda ake bi bashi a malam yusuf wannan rawahu anta wayan ana bin ka bashi yanzu malam yusuf malam yusuf ya ce ana bin ka bashi karka zo jami'i saboda kar mai bin ka bashi ya dafe ka wani yusuf ba mu san ba mu san ina ka samu wannan hadisin ba kamar kofi da ake cikawa zai zama musu kamar kafiyu da ake sakawa eh kafiyu zai iya zama uzuri matukar hukuma ta hana to a kar a fito dole a hakura a yi sallah a gida saboda kar ka fito fitina ta tashi ko corona gaskiya ne corona ta hana sallar jam'i sosai wallahi Allah ya kawo- Allah ya kawo mana sauki a sanyi mai tsanani ba zai hana ai annabi ma ya nuna mutum ya daure ya alwala ya fito a sanyi ya samu sallar jam'i yana daga cikin wato wasu abubuwa na karamci da da ab- da alheri da mutum zai samu amma in har ya kai ga cutuwa mutum zai iya cutuwa to gaskiya ba a wajabta masa sai ya fito ba karamin su je su ko yauwa ya su ko da kuliya ya sako jamfuleya idan karamin jiki ne da shi dan camurmur Allah ya shirye da mu so don haka akwai dai wasu uzurruka da malamai suka yadda cewa mutum na iya haƙura da zuwa sallar jam'i akwai waɗanda Allah ya jarrabe su da rashin lafiyar da take danne su tana hana su fitowa to su ma wannan suna da uzuri an gane ko yawwa amma dai in har idan mutum biyu in dai bacci kake yi baka samu tashi ba har aka yi sallah ba wanda zai kama ka da laifi me yasa kai haka ko jinya ko wani a makamancin haka amma in ba irin waɗannan uzurrukan ba haka kawai mutum ya ji an kira sallah ya ki fitowa ya yi sallah da jama'a to gaskiyar magana wannan na sa ko da ya zo ya yi ta daga baya ba za a karɓa ba tare da cewa na ji wasu malamai suna cewa a'a magana cewa ba za a karɓi sallar mutum ba idan bai yi ta a jam'i ba Allah ya saka mana abubakar muktar yola na ji shi da fatawa mai rai da lafiya cewa shi bai yadda da wannan fatawar ba maganganun da ake cewa idan mutum bai yi sallah akan lokaci ba in ya yi ta ma ba za a karba ba malam abubakar muktar yola ya ce shi wannan fatawar bai yadda da ita ba akwai lokacin last kusan second to the last lecture da ya yi a masallacin ibadur rahman a masallacin ibadur rahman kuma wanda ne zamu je ba a nan ne ya kawo waɗannan maganganu ku ne makasiyar ɗin ne ya kawo hujjojinsa ya ce shi bai da wannan fatawar ba. ya kawo dalilai masu ƙarfi cewa shi kawai idan makama baka samu sallah a jam'i ba daga baya kai ta Allah bai karba ya kawo dalilansa kuma na ce muku shi ba ni ba Yawwa. dan na sai yanzu za su tam- wasu za su tambaye ni su ce to malam kai kuma a'a ni shi na ce muku ba ni ba eh eh mun karanta eh eh aka samu cewa mutumin da ya bar sallah da gangan ga yadda za a yi ya mayar da gurbinta shi ne hujjarsu to amma shi ma kawo nasa hujjar kuna son kawo hujjojin nasa ne a to a same shi shi ne zai ba da hujjojinsa amma dai ya yi bayani wallahi kuma wallahi ni ma da ya bayanin san da ya dan girgiza ni na ce to a karama kallah mun jima a kan fatawa yau ka rushe ta a karama kallah Allah shi ne da mu na'am yace an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amura bi bi hatabin fayuhtaba thumma amura bis salati fayu'dhana thumma amura rajulan fayaqumma an-nas ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرما مرمتين مرماتين حسنتين لشهد العشاء daga abu huraira Allah ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdausi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina ke hannun shi laqad hamamtu na himmatu na kudriniya na ya azama an amura bi hatamin na sa aje a nemo min kirare Allah ya sa kuna jin Hausa kirare ko itatuwa ko ko kayan hada ne wuta ko karmami duka kirare da sauransu itatuwa fa yi ba a je a nemo min waɗannan kayan kiraren da wannan kayan karmamin thumma amura bis sala ni kuma in sa a tada sallah fa yu'zana a kira sallah ko fa yu'azzana kai ko a kira sallah fa yu'azzana laha a kira sallah thumma amura rajulan sannan in ce wa wani daga cikin sahabbai fa ya umman nasa na ce shige ka yi wa mutane limanci thumma ukhalifa ila rijalin ni kuma in juya in tafi kan gidajen mutanen nan da ba sa zuwa sallar jami'i fa uharrika alaihim buyutahum banka wa gidajensu wuta da waɗannan itatuwa da wannan kirare da wannan karmami da aka kawo na fata an gane magana annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa law ya alamu ahaduhum annahu yajidu arqan thaminan da ɗaya daga cikin waɗannan munafukai wanda ba sa son zuwa sallar jam'i ya san cewa in ya je sallar nan zai samu arqan thaminan ƙashi mai maiƙo na fata an fahimta au mirmataini ko kuma damatsin akuya ko damatsin saniya guda biyu za a bahi wani langaba-langaban nama mai haɗe da ƙashi hasanataini masu kyawu da shashi da isha'a annabi ya ce wallahi da ya halatta sallar isha din nan na fata an gane wannan hadisi malamai suka ce dalili ne daga cikin dalilan da suke nuna wajabcin zuwa sallar jami domin dama suka ce alwajibu ma yu'aqabu ala tarikihi ko ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tariki abinda ake kira wajibi shine abinda wanda yayi shi za a bashi lada in kuma ya bar shi za a mar uquba duk abinda aka ambaci wata uquba a kansa in baka yi ba kuma aka ambaci lada mai gwabi a kansa in kai to wannan abin wajibi ne to musamman kuma uqubar ma ta haɗu guda biyu shine uqubar duniya da ina da lahira yanzu wannan magana tana nuna hukubar ma guda biyu ne na farko a je a binka wa gidanka wuta na biyu idan ka je lahira Allah ya kama ka to sai malamai suka ce wannan shi yake nuna ashe zuwa sallar jam'i ba zaɓi ba ne dole ne matukar babu ɗaya daga cikin waɗancan uzurruka da muka ambata to dole mutum idan aka kira sallah ya zo a yi sallah tare da shi in ko mutum ya sake baya zuwa wallahi wallahi zai yaba wa aya zakinta jama'a kuna fahimtar maganar da kyau sannan suka ce a saboda tsabar yadda wannan abun yake da zafi annabi ya ce zai sa wani ya ja sallar shi kuma shi zai jagoranci masu banka wuta a gidajen wanda ba sa zuwa sallar jami a naɗa wani ya yi limanci a zamanin annabi kuma annabin ya jagoranci wanda za su taho da kirare da bakunan wuta a hannunsu sai amma sallama an ji kana gida katon banza ana sallah a masallaci kai kana gida annabi ya ce ku kunna wa gidan wuta gaba daya ya an kunna na wancan sai a kara gaba salamu alaikum wa alaikum salam kana ciki ne eh to ita zama a ciki sai banka masa wuta kawai na fata kun fahimci magana to wannan na daga cikin abin da ke nuna mummunan yanayi da hali na mutumin da yake kaucewa zuwa sallar jami'i mu ji tsoron Allah gaba mu mu gyara wannan ɗabi'a ta ƙin zuwa sallar jam'i wallahi tallahi ba ƙaramar fitina ba ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi ya ce yanzu ɗayanku idan a ce akwai swimming pool a ƙofar gidan shi daga ya fito zai cire rigarsa ya tsalle ya faɗa aƙalla zai yi haka sau biyar shin kuna jin akwai wata datti ko ƙazanta da za ta saura a jikinsa sahabbai suka ce a'a ya ce to haka nan salloli guda biyar suke a jikin musulmi yadda wannan ruwa swimming pool yake wanke ka daga datti da ƙazanta jikinka ya zauna sakayau gwanin daɗi gwanin sha'awa to haka sallolin nan suke wanke ka daga zunubai da bala'in duniya da lahira gaba ɗaya ina mai tabbatar muku wasu masifun da muke fama da su takhallufin mu daga sallar jam'i yana daga cikin abin da yake jawo mana wallahi mutum yana raki yana kuka amma dokokin Allah kuma baya kula da su to dan me yasa Allah ba zai jarrabe ka ba ka karya dokar Allah ka ƙi ka yi wa Allah abin da ya wajabta maka to kaga dole ne shi kuma Allah ya neme ka da wani abu na maye gurbin abin da kai masa na saba mishi wanda daga cikin magabata ya ce nakan gane na saba wa Allah idan wata fitina ta sama ya ce domin na san azra ba a zalimin bawa ba ne matukar ina bin su sawu da kafa to zai yi wahala ya fitine ni da wata fitina da haka daga na ga matsala ta faru da ni sai in tsaya ne tsam dare yau kan menene na sabo wata sallah ce ban samu a jam'i ba ina fata an gane wa na zalunta wa na cuta wa ne wa ba daidai ba wace ibada ne wasa da ita yace daga na gano matsalar na je na gyara na tuba sai in ji matsala ta ta dawo normal hankali na ya dawo ya kwanta da haka duk abin da muke fama da hima je mu bincike a muke mu'amalantar ubangiji me ya ɗora mana muke wasa da shi me ya hana mu muke zakke mishi me ya wajabta mana muka mai da shi abin wasa to daga nan za mu gane inda matsalolinmu suke daga nan za mu gane inda matsalolinmu suke kuna ga wani wani daga cikin magabata wata mata ne cikin magabata jama'a mace ne mai kyauta da sadaka da alheri to sai rana ta zo shan ruwa ta yi azumi iya abincin da take da shi a wannan ranar shine iya lauma uku ne wanda za ta sha ruwa idan lokacin shan ruwa ya yi an kira sallah ta zo za ta sha ruwa da lauma uku sai wani mabaraci ya zo ya bara akan cewa a taimaka masa sai ta ce kaga dama abincin da lauma uku ne zan sha ruwa gashi je kaka ci Allah ya kawo mu wanda zan ci a daidai lokacin akwai ɗanta sun tafi yawon fatauci sai karafkar da suke tafiya tare da su sai suka ɓace mishi nan ce karafka shine ayari zuga da ake tafiya tare wajen neman arziki suka ɓace masa ya rasa inda suka yi kawai ya fasa cikin jeji yana neman su da ya ji gajiya ya yi tafiya ya yi tafiya ya gaji bai gansu ba sai ya nemi wani ɗan kogon dutse sai ya kwanta farkawar da zai yi kawai sai ya ga zaki ya hango shi ya taho da gudu mayunwacin zaki zai zo ya lankwame shi wallahi zakin har ya zo bakin dutsen daidai inda zai shiga ya zakulo shi ya ce kawai sai ga wani mutum ya dira a gaban dutsen mai yanayi na ƙarfi na halitta ya ce ya cakwami zakin ne ya wujijjiga shi ya maka shi da ƙasa ya shura da ya kashe shi ya ce kafin ƙura ta lafa ya tambayi wannan mutumin waye ne shi waye turo shi ya neme shi ya rasa ya ce haka ya tashi ya kaɗe jikinsa ya kama dokinsa yana fita daga inda yake kawai sai ya jiyo hayaniyar jama'a sai ya sauri ya fasa cikin jejin kawai sai ya ga karafkar su ne da suke tafiya tare suka ce mun neme ka ina ka shiga ya ce wallahi ne ma na ta neman ku ce maza shigo Allah ya taimake ka ya shiga cikinsu aka ci gaba da tafiya da suka gama fatauci sun dawo gida ya zo ya kawo mamasa tsaraba da irin abubuwa da aka samu a harkar kasuwa to sai hira ta balle afuwan kafin su rabu da zakin zakin da mutumin ya wujijjiga ya maka shi kafin ya shure sai ce lukumatun bi lukumatin lauma a madadin lauma to shine da ya dawo gida sai suna hira da maman shi yake ce mata ai gashi abubuwan da suka faru da shi
shi mutumin ne guda kan ko zaki ne zaki ne ya guda?
faɗa haka zaki ne ya faɗa ya ce lukumatun bi lukuma lauma a madadin lauma da suka dawo ya zo yana ba suna hira sai yake ba mamansa labarin ga abin da ya faru sai mama ta ce Allahu akbar ta ce na haƙura da abin da zan ci na ba wa mabukaci a dalilin haka Allah ya kare min kai zaki bai cinye ka ba domin da ya ba ta labarin ranar da abin ya faru da daidai lokacin da abin ya faru ya yi daidai da lokacin azuminta da lokacin shan ruwanta da ranar da lokacin da komai to sai malamai suna sharhi a kan nan suka ce to yanzu idan wannan abun Allah ya tare maka masifa saboda wani abu na nafila da kai ban gane ko kun fahimta ba wannan abin da matan nan ce ba wajibi bane a kanta balma tana daga cikin wanda ya kamata a yi wa uzuri domin ta kai azumi kuma iya abin da za su kenan amma ta haƙura ta yi a dalilin wannan Allah ya kare mata watan fitina akan ɗanta haka ne to in har Allah maɗaukakin sarki zai tare ma fitina saboda kayi wani abu na menene na nafila wala Allah da ta kuskure ta ita bayar Allah zai iya kaddara zakin ya cinye dan haka ne ko ba haka ba to da Allah kuma ina ga abin da yake wajibi ne kai wasa da shi ka ki yi shi me kake tsammanin Allah ba zai ma ba ban gane ko kun fahimci fiqhun da ke cikin kissar ba wannan abin da ta yi Allah ya kare ɗanta daga lankwamewar zaki ba wajibi ba ne Allah bai wajabta mata ke ta yi ba amma Allah ya taimake ta da ta yi sai Allah ya amsa abin kuma sai kare ɗanta daga faɗawa hannun zaki to muƙaddara yau inda abin da yake wajibi ne Allah ya ɗora mata kuma sai ta ita yi shi to me kuke ganin wani irin bala'i kuke tsammanin Allah zai iya jarrabar ta da shi to shi yasa in muna so mu fita daga cikin masifu da bala'o'i wallahi mu kiyaye wajabce wajabcen da Allah ya ɗora mana ba ku ji wani sahabi ba ya zo ya tambayi annabi mene a kaina ya bahi rukunan musulunci ya gaya mana sallah azumi aikin hajji zakka idan Allah ya baka abin nan ya ce idan ban ƙara komai akan wannan ba har na koma lahira ina da matsala annabi ya ce wallahi baka da matsala a ce tun da Allah ya sa ka balaga har ka koma ga Allah baka taɓa yin wata nafila ko ƙwaya ɗaya ba amma duk wani wajen wajibi da Allah ya dora maka kiyaye na rantsi da Allah zaka shiga aljanna kuma ko ka fara ba zan yi ba amma da zaka cika duniyan nan da na filfili eh da abubuwan alheri amma duk inda aka laluba aka samu abin da Allah ya wajabta ma kana wasa da shi wallahi sai ka shiga wuta kuma ba zan yi kafara akan wannan rantsuwar ba ban gane ko kun fahimce ni ba yasa cikin hadisul qudus manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ma taqar Allah yace wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alayhi bawana bai kusance ni da abin da na fi so ba a duniya kaf sama da ya kusance ni da abin da na dora mar na wajibi haka manzon Allah Allah ya faɗa masa a cikin hadisul qudus abin da na dora ma na wajibi in ji Allah Allah ya ce ba za ka kusance ni da wani abu da ya kai shi muhimmanci a gurina ba sannan daga baya sai dawo ya ce wa ma zala abdi ya taqarrabu ilayya min bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi har zuwa karshen hadisi ina fata an gane so sai bayan ka kula da wajibai da Allah ya dora ma to sannan ne kuma waɗannan farillai ko abin nan wannan nafilfili za su zama ado da kwalliya ga wajiban da Allah ya dora maka amma idan ka sake wajibai su kana wasa da su kana mai da hankali dan kuma shaidan shi yake zuwa ya kawata wa mutane wannan abu abin da ya zama wajibi a kanka kai ta wasa da shi amma sai ya nuna maka muhimmantar da abin da yake ba wajibi bane ba kai ta bashi muhimmanci kai ta kokari baka sani ba kuma ya rusa ka ta can gurin to ina jan hankalinmu mu gane wannan gaba ce mai muhimmanci na cewa lallai sallan nan mu kula da ita tana daga cikin manyan wajibai da Allah ya ɗora mana kuma tana daga cikin manya-manyan ibadoji da suke kusantar da bawa ga Allah musamman wajibanta wallahi da za a yi ta sallar magariba baka yi nafila ba a yi isha baka yi nafila ba a yi asuba baka yi nafila ba a yi azahar baka yi nafila ba a yi la'asar baka yi nafila ba a yi magariba baka yi nafila ba amma kuma wannan azahar din da la'asar din da magariban nan da ishan nan da asuban nan kana iyakacin ƙoƙarinka wajen ka kiyaye su a lokacinsu da sharuɗan da Allah ya gindaya da izinin Allah rahin nafila ka ba zai shigar da kai wuta ba wallahi ban gane ko kun fahimta ba da ramadan zai zo ka ba da full concentration ɗinka akan wa- akan ramadan ka tattara hankalinka kai ramadan mai ri da lafiya wallahi sai ka mutu ba kai nafila azumi ko kwaya ɗaya ba na rantse da Allah zaka shiga aljanna da izinin Allah ba ina kashe mana gwiwa akan nafilfili ba lakin ina nuna mana muhimmancin wajiban abubuwa sama da menene nafilfili jama'a kun fahimci maganar da kyau ku idan Allah ya baka dama ka je kai aikin hajji kwaya ɗayan nan tak ka tsaya ka ba da muhimmanci ka je gurin malamai suka karanta ma yadda ake aikin hajji na sunnar manzon Allah da annabi yake cewa khudhu anni manasikakum ku riƙe aikin hajjin ku daga gurina irin yadda na yi ku yi ka tsaya ka karanta ka kula ka kiyaye ka tafi saudiyan nan ka watsar da duk wata hayaniyar banza ka tsaya kai aikin hajja mabrur wa maqbul inda Allah kamar yadda manzo Allah yake faɗa cewa alhajjul mabruru laysa lahul jaza'u illa aljannati karɓaɓɓen aikin hajji ba shi da wani lada in ba aljanna ba to ka kula da wannan wallahi duk wata umara da duk wani aikin hajji da baka yi ba ko ka yi shi ko ma burburi ne wannan ta wajibin ta ita kaɗai ta isa ta tseratar da kai wallahi a a lahira idan kiyama ta tashi ban gane ko kun fahimta ba to waɗannan abubuwan suna da muhimmanci yana da kyau mu kula da su Allah ba mu ikon kiyayewa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ɗayansu ya san zai samu wani kashi mai tsoka ko ya samu wata karfata ta akuya ko wani damatsu na akuya wanda suke masu kyau wallahi tallahi da ya ainihin wato halattu wannan sallah ta isha saboda haka mu kiyaye Allah ya kiyaye mu za mu tashi kan hadisin Abu Hurairah saboda lokaci sai mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mene ya yafe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh